gaba ko kiɗa a kowane wajen da ko ta abu da yake na sabon Allah ta mishi wa'azi to gaskiya ga tun da shi bai bari ba kai ka kaurace mishi kuma da kamar wanda kuma kuna tete fice da shi abin kan kokarin yi sallama yake kau da kai ya ki amsa ma wannan biyun ya za a haɗa su da da ba da malami bayani akan tattauce kwana
أعوذ بالله السميع العليم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مالا مصطفى يا umarce da in bada amsa bakin gwargwado dai abinda ya buɗe a gare ni zan yi kokarin bada amsa abinda kuma ya cinkushe mu insha Allah ina da mafitar su a kowane bangare insha Allah hannuna na dama da hannuna hagu insha Allah insha Allah kenan dai game da hijiranu al'afi ko kuma alfasik wannan masu tambaya ta farko kenan mutumin da kaga mabannaci ne mai banna ne zai iya janka zuwa ga laifuffuka shirka mummunan aiki zai iya janka zuwa ga ko da kai ba kai ba amma zuciyarka ta ji kana yi kana so ko da kai ba kai ba ganin wannan laifin da yake wannan an shar'anta maka kai hijira da shi bayan nasiha idan mutum kai mishi nasiha ka faɗakar da shi kai nasiha ɗaya biyu uku ya kiya ya doge to wajibi ne ka yi hijira da shi ka nisanta har malami akhbari malam yake kawa cewa kada mutum ya yi suhbat fasik a gani sannan kuma allo Allah maɗaukin sarki a wannan gurin ne ayar wannan take amfani ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusukum la yadurukum man dalla idha hadaytum kayuwa mutum wa'azi kayi mishi nasiha to ka nisance shi wannan batan kai yayi shahe ka ma dama kai shiryayye ne to ka nisance shi amma fa a duk da haka ba shi yake nuna cewa ba ka yi mishi gaba kenan nisantar mutum daban gaba da mutum daban a duk da haka za ka yi mishi sallama matuƙar ba yana cikin wasu laihikan ba da an hana ka kai mishi sallama za ka yi mishi sallama a duk da haka in ka ga wata fursa ta yi mishi nasiha za ka yi mishi nasiha a duk da haka za ka yi mishi mu'amala kyakkyawa sau da dama mu'amala kyakkyawa na iya canza mutum da yana laifi dalilin kyakkyawan mu'amala da kake mishi ya canza kenan gaba daban hijirani daban wannan kenan game da mutumin da kaga yana laifi yana banna kenan ba gaba zaka mishi ba inna ma zaka guje mishi akan laifin wannan yani zaka kishi domin laifi ba zaka kishi ba domin karan kanshi wannan kenan shi sai kuma matsala ta biyu ina ji na sallama game da wanda a kuke gaba da shi ka yi mishi sallama ba shi amsawa ka sabke dukkanin mutumin da kuke gaba kai ka kirkiro ta ko shi ya kirkiro ta amma kai ka ji wa'azi ka ji nasiha kake so ka gyara kake mishi sallama kake mishi dan mufataha ta magana ta daɗaɗa rai kaga ba ya amsa maka to kai ka sabke kada wannan ya shedan ya ribace ka kace to tunda ya ƙi min magana ni ma ba ni ƙara yi mishi magana shedan ne yake zuga ka wannan kada ka yarda da wannan zuga ci gaba da yi mishi sallama ci gaba da yi mishi miftah na magana salamu alaikum ya gari an tashi lafiya intahal mawdu ya isa kai dai ci gaba da mushi insha Allah wannan niyyar ta ka kyakkyawa Allah zai ganta bi iznillah wata rin ya sa ya shiru shi ma ya bari amma in ka biya khutubar shaytan ya yi wallazina amanu la tattabi'u khutuwat shaytan khutwa daga cikin khutwa ta shaytan shine idan ka mishi sallama to tunda ya ki amsawa tunda ya ki bani huska tunda ya murtike huska ni ma da kai ban na ƙara mishi to shi dan ya tirzuna ka wannan nasiha da kai ka ji aiki da ita Allah sa a wannan bayanin abin da ake nufi da wannan tambayoyin sun bayyana insha Allah kenan wannan shine dai abin da ya sara na'am alaikum salam
mai sallama na'am to kada fuskar to na'am
a ka wannan lafiya na yaro kada fuskar shi to yau shi ne mutum wasa zai yi ko a ci gaba zai yi matuƙar kana yi mishi bakin gwargwado kai dai kakka mishi abin da zai yi fushi kuma hallo a tada rikici ba fasa ba za ka yi idan ka fasa ka riga ka bi rudin shaidani zai ziga kai ce tun da ya kaɗe kai ni ma baran bane kenan za ka ci gaba wannan kai babbar riba da take kanka ladan wannan ka samu ka samu ladan fila ba da kasai ka samu ladan sada zumunta da shi bayan kun yanke zumunta sannan kuma allo ka samu ladan yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ka tabbaka sunna ta manzo Allah kullun kana samun rif'a ta lada shi kuma kullun yana samun zunubi kinan kaga mutum ba fata ba zai Allah ya taimaka na
ya za a kubuta daga zunubin gulma wanda aka yi gulma sun bayyana ko ku gani shi zai wani na'am wanda aka yi wa mutum gulma wallahi shine kubuta da shi dama haƙƙin shi kaga ka ci da mu- eh, naman mutum ka yi gulman mutum kamar ka ci dukiyar shi haƙƙin shi ne sai wani wannan wataran wallahi mun taɓa yin gulma da Allah ya sani kuma ka yi ta yawan istighfar kuma mutum ya riga ya mutu dan mutum ya riga ya mutu tuba zuwa ga Allah yawan yin istighfari yawan yin ayyuka na kwarai maganin gulma umuman mara aiki shi yake gulma to addinin musulunci ya tanada maka aiki azkar zikiri shi yasa aka ce uzkurla zikran katira ku yi ambatan Allah ambato mai yawa mai aiki ya je ya yi ta zaman banza ya dinga gulmace gulmace duk inda kake ga karatun alkur'ani ga azkar ga yawan istighfari manzo Allah a majalisi sai ya yi istighfari ɗari to kai da kake da wannan aikin jirgin me zai kai ka hakkar rihe idan ka da ayyububukan ka dinga kallon aikin wani kuma malamai suke cewa dukkanin mutumin da kan gulman wani to ya rihe idan shi akan aibubbukan shi wanda ya kamata ya yi bayani akan shi kai innan kana cike da kabura kana cike da daudodi da kashishika da raihihika ka kalli uyubin kanka kafin ka ga aibin wani amma nasiha daban ce da gulma bayani daban ne da gulma kinan wannan ya kamata mutum ya dinga ganin laifin shi Allah sai maka lafiya na na
yayin da nuna yake kuka ranar juma'a ayo yin nafila ya kamata ko bai kamata ba na ya kamata a yi nafila matukar ka shigo masallaci matukar ba ta da sallah akai ba matukar ba da mutukan da aka hana yin ba sallah ta nafila wanda take mutlaka kenan lokacin da ka shigo masallaci liman na khutba kai liman na addu'a Allahumma a'izz al-islam wal muslimin zaka tashi kai raka'a biyu ko kuma ba ma zaka zauna ba zaka yi raka'a biyu tahiyatul masjid kamar yadda manzo Allah ya ce wata ran wani sahabi ya shigo masallaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana khutba sai wannan mutumin kai tsaye ya samu guri ya zauna manzo Allah ya ce tashi kai raka shi ne kenan za ka yi ko da liman yana Allahumma a'izzal islam wal muslimin za ka yi ka yi raka'a ka guda biyu ka khaffafe ka takaice za ka ci gaba da sallah matuƙar ba liman ba ba ladan ba ya kai kadkamus salatu kadkamus salam kuma hallo abin da ya saura a gare ka ya hira ka a ɗaya menene ya hira ka a ɗaya shine baka akka da ba rukuni daga kaje rukuni za ka ci gaba ko da ladan ya gama kadkamus salatu Allahu akbar Allahu akbar ko da ya kai kenan za ka yi wannan raka a guda biyun sunna ce annabi muhammad ya yi ya yi umarni da a yi sahabban shi sun yi a gaban shi sun yi hadisai mutawatirai wadah wannan kuma ra'ayi ne na mazhaban malikiya suka ce akan cewa ba za a yi ba makruhi ne da sauransu amma kuma wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka ya na'am aiwa
ta suka sa kuɗi na farko da wannan bawan Allah ya tambaya a kan gaba ni ma zai sake yin tafiya a gaba da ni gaba fuskar jiki akwai karamar gaba akwai babbar gaba babbar gaba ba ina zuwa ne babbar gaba fa akwai wanda an kada ka ci gaba mutum yawa mutum sallama za ta kai ga fitina kamar mutum sallama daya ya kyale ka kai ta biyu ya kyale ka ta uku shi to wani an ka sake sallama na su ita ne gaban kaka take wannan na wannan gabar yani gabar da ta kai mutum har yana jahilta cewa an kana mishi sallama yana tunanin ko da yake usman izgiri ne kake mishi ko wulakanta shi da kake yi. ilajin da ake tabbas yana da wanda ke jin magana shi tabbas da akwai dattijo a unguwa da akwai liman da akwai malam da akwai abakan shi wanda yake jin magana su sai ka kwatanta musu bawan Allah ne yana min gaba ina miki sallama amma ya ce in na je in na ƙara miki sallama za mu ta yi gurin iko da Allah ku yi sulhu tsakanin mu barin da muka yi na sunna ta sulhu ko kuma qada'u tahkim da malamai suke wani mun bar wannan sunnan mun bar sabaka wannan sunnan za ga mutum ka san tsakaninka da kai da mutumin dan uwanka da akwai matsala amma ba ka sawo malamai ko dattijai ko da yake suna shugabanni na addinin musulunci a cikin magana shi yake kawo wannan matsala shi yasa Allah ya ce wa sulhu khair sulhu alkhairi duk wani abin da ya rikice ya dimbare in dai ka kawo wa dattijawa malamai shugabanni liman mai wallahi sai sun yi sulhu ya dai in an ki son in gaskiya kenan dai wannan maganin shi in mutum ya yi haka ba a je ba gurin iko ga ikon da addinin musulunci ya zaba muku ku kai musu alƙalanci ikhtiyaran qada'ut tahkim shine a sanya hakan hakan wanda ya cancanta a fara sa shine malami limami jagora na addinin musulunci da dattijawa su yi sulhu tsakanin hatta da ma'auratayya wannan ake sawa Allah ya taimaka a to insha Allah na'am hadisi ya zo la salata li jarin masjid illa fil masjid duk mutumin da yake makwabcin masallaci ne ba shi da sallah sai a cikin masallaci kenan kowane mai shago ya san da cewa alkhairi da albarka shine ya je ya yi sallah a masallaci kada mutum ya ce ya zauna a shagon shi ko kuma yana tsinkaya an yi ruku'i ya yi ruku'i ko kuma sauti yana iso mishi la mutum ya tayi masallaci ya yi sallah dan minti biyar minti goma zuwa minti sha biyar da zaka rike ka tayi masallaci kada ka yi ma addinin karowa a wuni kana da awa ashirin da hudu wannan awa ashirin da hudun da gare ka ka ware lokutukan sallah guda biyar da Allah ya wajibta ma kowace sallah ba ta minti ashirin makura kenan in ta yi yawa ta kai ashirin da biyar minti talatin minti ashirin ashirin sau biyar nawa zai baka awa ɗaya ibada sallah ka ware mata awa ɗaya a cikin awa ashirin da hudu wanda sallah tana daga cikin lubbu na ibada tushe na ibada tana daga cikin tushe ma na musulunci mutum ya kasa hudda awa ɗaya daga cikin awa ashirin da hudu kenan mutum ya yi kokari ya rufe masallacin shi ya tafi masallaci ya sallah a nan albarka take a nan alkhairin yake Allah taimaka Allah ta alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ta shi misan hasat umma abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk شكرا جزاكم الله خير kamar yadda ibn hajjir